wajibcin neman ilimin kasuwanci a musulunci malam iya wanda ka tafo da shi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد manyan kakannina iyaye mata manyan iyayena da manyan yayu da wanda suke sa'annai na shekaru da kanne da ‘ya'ya gaisuwa ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato a garguje na ba da haƙuri gami da yanayin zuwa na na zo ba a lokaci ba sannan kujerar ba tawa bane ni ta malamina ne aka gayyace shi Allah bai ba shi iko ba ni kuma a daidai gabar da nke da tafsiri ni ma a mata amma saboda uzuri yanzu haka ga ɗan jakada zai je ba da uzuri su a karanta musu wannan ne saboda kira ne na manyan yayu wadda suke yanzu a matsayin iyaye suka ce lalle sai an yi Allah ka mana jagoranci cikin abin da aka ambata daga cikin manya-manyan yayin wanda ya ambata mun cewar darasin da za a yi darasin da malam zai yi ne bi ma'ana halassin neman wato jinya a musulunci da halaccin neman magani shi ma da ya ambata wannan Allah saka masa da alkhairi akwai yiwuwar famon ta zaɓi wannan bigire ta bi ma'ana ta zaɓi wannan topic a mazannin abin tattaunawa la'akari da mafiya yawan jinyoyi mata da suke fama da ita bi ma'ana jinyar gaba ɗaya an jibgawa 'ya'ya mata ta sigar da in miji ne ke jinya namiji macen ne take jinya in ‘ya'yanta ne suke jinyar, mace ne take jinyar. Duk wanda yake jinya, to mata ne suke ɗaukan ɗawainiyar jinyar in ba ita ba ne take ba ma ita take yi, ko mijinta ko ‘ya'yanta. Saboda mu maza, jinyar kanmu muka iya yi, ba ma iya jinyar kanmu ma sai an mana. Allah saka muku da alkhairi. To, la'akari da fama da kuke da jinya, ku kanku dama matsalolinku na jinya ta fita maza yawa. saboda injin ɗin da Allah ya halitta a tattare da ku iyaye mata musamman samuwar mahaifa wani al'amari ne mai girma da dole yake haifar muku da wasu irin jinyoyi daban-daban Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya ba ku ƙarfin imanin cinye jarrabawar Ubangiji a wannan ban ƙasa ta fama da jinya da kuke da kuma fama da majinyata wannan darasi ba zai cika ba face sai mun fara da ayoyin Allah subhanahu wata'ala Ubangiji ya yi maganar jinya a musulunci a cikin alkur'ani don ma nuna maka jinya ba rashin tsarki ba ne yake kawa jinya don akwai masu nazarin cewar sabo ko kuma kasantuwarka baka da tsarki kai ba mai tsarki ba ne shi sa za ka yi jinya ba haka ba ne wanda ya fi kowa tsayuwar dare ya fi kowa yawan yin azumi ya fi kowa biyayya a Allah babu wanda kai annabin Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda kai annabi tsarki ba wanda ya kai annabi kusanci zuwa ga Allah kasantuwarsa na mazanin tsarkakakke a gaban Allah a fadar Allah ba ka iya kamo annabi sai in kai ma annabi ne a annabawan ma ubangiji ya gaya mana tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat bimana tilkar rusul waɗancan annabawa da aka ambata su faddalna ba'dahum ala ba'dhin Allah ta'ala ya fifita a cikin annabawa darajar shashi a cikin shashi shi yasa in kai kudin goro a annabawa gaba ɗaya ka tara su buɗa to manzon Allah shi kuma shine komanda shugaba a annabawan Allah gaba ɗayan su duk yafi su daraja saura kuma ɗaya ya fi ɗaya ɗaya ya fi ɗaya har zuwa ga yanayin daraja da wanda Allah sai ita ce ta kashe tsakanin su amma masu daraja ne Allah ya ƙara musu daraja sai Allah ya ambata mana annabin Allah saboda karki jikin jinya ki zata cewar wani laifi ne ko zunubi ko Allah ne baya son ki dan an yi wannan mata ce ta yi jinya ‘ya'yanta uku suka yi jinya, mijinta ya yi jinya, jinya ta ƙici ta ƙi cinyewa, tun farko ana cewa tauhidi ya kama jinyar, Allah ne ya ƙaddara, sai abu ya wuce saboda tsawon lokaci da aka ɗauka, matsala alaihimul amadu, zamani sai ya tsawaita a kansu da jinyar, sai aka ce, to dama wancan maiya ne, dama tana yawan zuwa gidan. Ana nan sai aka ce aljanu ne, aka ɗora musu ƙarya. aka ce shaidanu ne, aka ɗora musu ƙarya, an ce mayu, an ce iska, an ce jifa ne, an ce, an ce duk. Allah kuma ya hana maganin sai da aka dawo gare shi tukunna Allah sai ya bada magani. To kar ki ɗauka kina jinya ki ɗauka wani abu ne a normal routine ne haka Allah ta'ala ya sa duk mai rai sai ya ɗanɗana ta. Shi yasa Allah ta'ala ce ga annabi na misali a ban ƙasa sai ya ce wa ayyuba iznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin wannan aya tana cikin suratul anbiya ubangiji yake cewa wato wa ayyuba ay wadhkur ayyuba ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ya manzon allah sallallahu alaihi wasallama ka ambaci annabina waye annabina daga cikin annabawa annabi ayyuba alaihi salatu wassalam annabi ayyuba mai daraja ne a gaban allah iznada rabbahu lokacin da jinya ta same shi da jinya ta same shi shi ba gumboka ya je ba, hasha lillah ba siffar annabawa ba ne ba karantar wasu ba ne. Me ya yi, na da rabbahu sai yanki dare sai ya kirayi Ubangijinsa, me yake cewa Allah sai yake cewa cikin dare cikin surru, ya rab, anni masaniya durru, ya Ubangiji, addurru masaniya, Allah jinya, ita ce durru, Allah jinya, rashin lafiya, damuwa ta sta kwakwalwa damuwa ta zuciya damuwa ta gaban jiki nan jinya take tabawa masaniya Allah ta shafe ni wa anta arhamur rahimin bai ce Allah warkar da ni ba tsabar kaskantar da kai zuwa ga Allah ya san Allah zai mar anan babu gun da yake cewa anni masaniya durra Allah jinya ta shafe ni ishfini ya rab Allah warkar da ni babu a cikin ayar sai dai ka kara yana faɗan Allah jinya ta kama ni, kafi ni sani, jinya halittarka ne, a fadarka take, kakan aika wanda kaga dama, waraka a fadarka take, kakan ba wanda kaga dama, jinyan nan ta same ni, wa an ta arhamun rahimina kai kuma kai ne mafi kyawu, mafi tausayin masu tausayi, mafi rahamar masu rahama. Bi ma'ana, Allah ina da yaƙini, Allah za ka warkar da ni. Yana wannan addu'ar, wasu malamai suke cewa me ya faru da shi suka ce duk jikinsa ne ya fitar da wato ƙuraje wasu suka faɗi wasu abubuwan da bai dace annabi ya same shi ba a cikin malaman tafsiri don suka ce kazuwa wasu suka ce a hal hasha lillah ba haka bane wasu abubuwa ne da ya shafe shi na jinya dai normal jinya har iyalansa suka halaka a jinyar an ce yana da mata yana da 'ya'ya yana da dukiya dukiya ta ƙare a jinyar bai warke ba matan duk suka gudu sai babbar matarsa ta zanna da shi don ta masa jinyar wasu sun rawaito an ce har gashin kanta takan yanke ta bayar da sayar don ta zo ta mar jinya ta je gidajen wato masu dukiya ta musu aikin dakau wankau na'am wai da mijinta ya samu lafiya ƙarshe mai faru fastajabna lahu ubangiji ya ce sai muka ansa masa fakashafna ma bihi min dur Allah ce sai muka yaye masa abin da yake damunsa fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahu muka warkar da shi muka bashi dukiyarsa muka dawo masa da iyalansa menene wanda yake nuna mana Allah ya nuna duk irin ibadarki duk bautarki duk irin kaskantar da kanki da zaki Allah baki kai annabi ba mun jarrabe shi da jinya kuma yayi addu'a bi ma'ana ya nemi magani mun wankar da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shi ma Allah jarrabe shi yayi jinya jinyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi magani da ake ce masa ibbun nabawi maganin nuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jinya wata rinjina ce da Allah ta'ala yake turawa bayi dan izina izina Allah ya gafarta miki zunubi so jinya baya ba fusanta ake ba amma in ta zo ta abace da ake karba a babun samun lada wanda ya jinya kafara take zama masa shi yasa masu ilimi duk lokacin da suka jawo marar lafiya gaisuwa ta, ta rashin lafiya kalmomin da suke ambatawa Allah ya sa kafara ce a gare ki wannan mai ilimi ne yake fada Allah ya sa kafara jinya kafara ce gare ki me yasa saboda Allah yakan kankare bawa wannan zafin zazzabin wannan murar wannan ciwon kai wannan ciwon ciki wannan kansa wannan irin abin da yake damunki duk minti ɗaya duk fitan numfashi in ya fita a jikinki malaman da suka san jinya suka ce ubangiji yakan sa mala'iku suna Allah ya yafe miki Allah ya gafarta miki a rubuta miki lada a kankar miki zunubi duk numfashin da ya fita a jikinki kina jin ihu kina jin bi ma'ana kina ihu kina ƙara shi wannan ihun yana fita ne ƙarƙashin rubutun mala'iku su rubuta Allah baki lada amma da sharadi sai kin yadda Allah ne dora miki da sharadi sai kin kaddara daga Allah ne haka ya so haka ya kaddara haka yake bukata ki kasance Allah ka samu dace shi yasa malamai suke cewa shi magani a musulunci neman magani hukumuhu hukuncinsa a musulunci at-tadawa masru'un na'am wa mustahabbun fil islam yin magani na shari'a shari'a ta aminta da shi ta sa mustahabi ne a musulunci a neme shi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama babban mai ba da shari'a a fadar Allah, bi ma'ana mai karɓowa shari'a a fadar manzon Allah, a fadar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shi kaɗai yake zuwa da shari'a daga hannun daga hannun Allah ya kawo al'ummarsa, to manzon Allah ya ce, Ta dawo ibadallah, ya ku bayin Allah ku yi magani. Ta dawo ibadallah, bayin Allah in kun samu jinya, kar ka haƙura ka zanna ka ce Allah zai warkar da ni, Allah ya fi ƙarfin haka ma, zai yi sama da haka. Na'am, zai iya warkar da ke ba tare da magani ba, amma ibada ce neman magani. Idan kika nemi magani, kika tashi daga nan, na'am, kika tafi nasaru, don na ga mata kuna yawan zuwa. Sai a tashi daga nan a tafi nasaru, bayan tafi neman magani. Ki kama hanya daga nan ki je Maiduguri neman magani. Kin mutu a hanya, ko baki mutu ba kin dawo, kin tafi akan hanyar ibada kika tafi ba ibadancin manza ba. Allah zai sa kin yi tafiya, tafiya ta ibada, tafiya ta samun lada, tafiya ta samun dukkanin daraja da ake samu a gaban Allah subhanahu wataala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Shi yasa iyayena mata manzon Allah yake cewa tadawu ibadallah. Ku yi magani ya ku iyayena mata ko kuma ya ku al'ummar musulmai. Fa inna Allah lam yada da'an illa wa da'alahu shafa'an. Allah bai taɓa aza, Allah bai taɓa sanya jinya ba, sai da ya sanya maganinta. A zahiri, babu wani wata jinya a duniya da za a cewa ba a iya warkewa. Babu wata jinya da ba ta da magani in ji Allah subhanahu wata'ala ko in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah ya ambata daga wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu dace sai halastin neman magani. Bayan Allah halassi kamar da muka ambata sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayi me sunna ce a nemi magani magani kala biyu a musulunci muna da magani kala biyu akwai al-ilaj bil qur'an yusamma wato ar-ruqyatu shar'iyya wato akwai ilaji da al-qur'ani magani da al-qur'ani kai amfani da maganin al-qur'ani ayoyin al-qur'ani ka warkar da kanka misali ayatul kursiyu ya halarsa kina jinya kina cewa Allah kina cewa Allah da me da ruqiya bi ma'ana addu'a in a ce ruqiya ba kuma yake nufi da ita ba addu'a ake nufi wanda mun yi sakaci iyayena mata mafiya yawa da kai addu'a gwara ka sha paracetamol da ki addu'a gwara ki mazan sai kin ga likita aiki na farko da zaki lokacin da jinya ta kama ki ki dukufa gaba ga Allah subhanahu wataala ki fara yin addu'a tukunna ya Allah jinya ta zo inda wani abu da zaki karanta a ruwa karanta to fasha ina fata an gane babu laifi a wannan malamai sun tabbatar da ya halasta na'am sai ki nemi magani ko in ki sha maganin sai ki ainihin kokarin neman wato a- a- ki ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya baki a- wato lafiya wata jinyar ba ta maganin bane ba ta allura bane jinya ce ta rohani bi ma'ana da ya shafi ruhin dan adam kwakwalwa zuciya da tunanin dan adam wanda yana da alaka da jinnu kila ko yana da alaka da wata damuwa na stress depression matsalar gidan aure ko matsalar miji ko matsalar ‘ya'ya ko damuwar yau da kullum ta talauci ta ƙuncin rayuwa takan sa ɗan adam ya faɗa ya shiga jinya. To, wayanan janyoyin yawanci ba su da magani na allura na asibiti, Allahumma illa maganinsu shi ne wato neman yadda za a kyautata abin sannan kuma a sa shi abin a cikin addu'a, wallahu ta'ala alam bisawa. To, ɗaya kenan, magani na biyu suka ce a ɗibbin nabawi, wato akwai magani da ya shafi wato a- a- bada- wato magani na annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya warkar da kansa da kansa da magani sananne na shari'a ɗaya daga cikin hanyoyin da manzon Allah ya magance jinyoyinsa malamai suka ce awwalan akwai hijama me hijama shine yin kaho anan nake son tallata wa iyayena mata abuwa bai da yawa ku mata ba ku cika exercise ba motsa jiki yana muku karanci motsa jiki a mata yana musu karanci shi yasa jinya ta musu yawa na zana a wani gari Kaduna na yi shekara uku na ga yanayin yadda mata da yake can su sun saba sun jima da wayewa layi layi yadda ka san an taso a islamiyya haka mata suke fitowa exercise da- da asuba wallahi haka suke fitowa asuba yadda ke san an taso a islamiyya kullum suna cikin fili aka ware wa mata ne zunzurutu suke zuwa exercise a Kaduna fili aka ware dan me dan mace ta fito ta yi guje-guje ta yi gudu ta hada gumi ta koma gida ta yi wanka dan nema wa kanta lafiya to babu laifi iyaye mata daga cikin abin da dan manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi yin kafo kafo da ake a zuke bakin jini a cikin jikinka jinin jinya yace ba maganin da baya yi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in banda mutuwa amma fa abin da yasa wasu suke ba sa warkewa ba su yadda annabin ya faɗa ba tana raba wato zare da abawa tana sawa a ranta zai yiwu ko ba zai yiwu ba to a ta- lafiyance malamai suka ce yana da kyawu duk bayan wasu ɗan lokuta mutum ya je a cikin ɗin ji- a canja masa wannan jini na gurɓataccen jinya a zubar masa wallahu alam bisawab magani na biyu akwai habbatu sauda manzon Allah ya yi magani da habbatu sauda dan me da'un min kulli dawa manzon Allah ya fara hadisi ya inganta yake cewa ita rashin lafiya da'un wato tana magani magani ce daga dukkanin dukkanin jinya da take damu dan adam wallahu alam bisawab manzon Allah ya magani da zuma ana amfani da zuma ka sa ta a gaba ka tofa fatihoyi fatiha kala kala ko kulauzai ko wani abu a cikin alkur'ani ka tofa da niyyar Allah ya warkar da kai Allahu ta'ala zai warkar da kai da izinin Allah wannan kaɗan daga cikin maganonin da manzon Allah ya amfani da shi da ake ce masa dibbun nabawiyya a cikin hidimar magani iyayena mata akwai aƙida duk lokacin da jinya ta kama ɗan adam in ya rasa aƙida to ya shiga uku ya yi jinyarsa a banza babu lada a jinyar sannan Allah ba zai ba shi lada a kanta ba in ya yi rashin sa'a ya mutu a wannan gabar to ya mutu yana ƙarƙashin mashi'a ta Allah la Allah wannan zai iya masa ya shiga wuta Allah ne masani amma an tabbatar daga kayi jinya in dai baka kaddara kana da aƙida mai kyau a wannan ba to zai iya masa ya shiga wuta so jinya aƙida ce mai aƙida ka ƙudurta cewar Allah ne ya sama ma wannan ya za ka gane wannan akwai annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da yake siffanta Allah subhanahu wata'ala a mutanensa me yake ce musu sai yake cewa ga labarin ubangiji na ni Allah da yake bautawa ba gumaka bane Allah ne rayayye allazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin Allah shine ubangijin nan da wato yuhyi wato allazi huwa wato yut'imuni wa yasqin Allah shi yake ciyar da ni wa yasqin ya shayar da ni wannan aqida ce ka kaddara ba wanda yake ciyarwa ko ya shayar sai Allah sai ce allazi huwa yut'imuni wa yasqini sai ce wa idza maritu fa huwa yashfin ubangiji shine wanda idza maritu in nayi jinya idza maritu in nayi rashin lafiya idza maritu wani abu ya shafe ni da bana bukatar sa bi ma'ana bacin rai da damuwa ma jinya ne bacin rai da damuwa jinya ne haka malamai suka ambata to duk lokacin da bacin rai da damuwa ta kama ni jinya ta kama ni ko bacin rai wato afza'u ila Allah azza wa jal mafza'ul ibadi mafza'ul mu'minin huwa Allah Allah shine wato malaba in an ce malaba mafaka in an ce mafaka majingina in an ce majingina makoma in an ce makoma makama Allah shine makomar dukkanin wani mai jinya ko damuwa sai ya koma zuwa ga Allah in damuwa ta kama ki yi alwala doka sallah raka'a biyu ki gani jinyar za ta fi ko ba ta ba karanta alkur'ani ki gani musamman suratul yusuf magani ce musamman ji malamai suka ce bacin rai da damuwa ki karanta ta a cikin nutsuwa ki ga yadda Allah zai miki bayan Allah muna cikin jarabawa hatta na zaman lafiya rashin zaman lafiya na kinnafas nan da ake fama hatta na wannan kashe-kashen da ake wa musulmai a cikin a cikin Ramadan yana da alaka da jinya ce rashin lafiya ce don me babu lafiya haka ake faɗa ku ƙasa babu lafiya duniya babu lafiya yadda babu lafiya a ƙasa haka jikinki yake rashin lafiya ashe duk da haka muna da maganin wannan al'amari ita ce addu'a sai kin samu aqida Allah kai ka kaddara Allah kai kake maganewa magancewa Allah na dawo gare ka kamin amma ku sani anan muke mata iyayena mata da yawa suke gagara juriya kuna da haƙuri amma haƙurinku a jinya yana kaɗan mata haƙurinku a jinya yana kaɗan. Wallahi mace tana iya jurewa abin da namiji baya jurewa gaskiya ne mun yadda. We admitted that. Mun yadda tun ba yau ba mun yadda hakan haka ne. Amma matsalar da ake fuskanta shine ba kwa juriya ku nace akan magani ɗaya. Yanzu matar kan tana zuwa asibitin an bata magani ta sha paracetamol an jima ta ce ai bai mata aiki ba. sai mai sai kaza bai mata aiki ba ta je gun likita bai mata aiki ba ita yanzu yanzu ta sha wai yanzu ta warke take bukata yanzu yanzu wannan shi ya tura koran bokaye shi ya tura ku kuka zama kun samu matsala a cikin aqidar ku aqidar ku ta samu matsala annabi ibrahim ya gaya mana mun karanta yace allazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah shine yake ciyar da ni ya shayar da ni wa idza maridtu in nayi jinya kuma wa zan je gunsa ai afza'u ila Allah sai ce fa huwa yashfin Allah shi yake warkar da ni sai ya bani waraka sai ya warkar da ni sai kuma na warke shi yasa wasu sukan kafa wato sukan yi kokari su kafa tawassuli da wannan aya a cikin wato wata sura suratu shu'ara ko na'am allazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah shi yake ciyar da ni ya shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in na jinya Allah yana warkar da ni in ya tashi addu'a ta neman magani a jinyar abin da yake damun sa daga kan bacin rai zuwa stress ko hawan jini ko duk irin abin da ya dame shi sai ya sujuda sai ce ya ilaha ibrahim ya ubangijin annabi ibrahim antal wa antal antal ladhi idza maridtu anta tashfin Allah in nayi jinya kai kaɗai kake warkar da ni kai ki faɗa da Hausa ma ya halasta wannan in kika rike a cikin zuciyarki Allah zai zai warkar da ki amma kiji abin da nake kai ga rashi shine mafiya yawa rashin hakurin ku sheke kai ku gumbo kai a cinye muku kudade a cinye muku imani da kudin aka cinye babu duka a lahira da shikenan fa ni'ima ai kakar ki ta yanke saka matsalar shine kin yi jinyar ba lada kin mutu a jinyar kin shiga wuta Allah baya tausayin duk wanda bai yi kokari ya tsarkake shi a nan duniya ba Allah ba zai tausaya wa duk mutumin da wato bai da Allah siffarsa tausayi ne. Na'am, dan ya faɗa akan kansa ya siffanta kansa da cewar na'am wallahu ra'ufun bil ibad. Karkashin aya da Allah ke cewa wa minan nasi na'am. Na'am yake cewa wato wa minan nasi mai yujibuka qawluhum na'am da yake faɗa menene ne ayar ne? A cikin suratul baqara da yake cewa wallahu na'am ya ayyuhal ladzina amanu wa minan nasi mai na'am ya ayyuhal wa minan nasi mai yashiri nafsahu bitiga mardatillah akwai daga cikin mutane mai yashiri nafsahu wanda yake me yashiri nafsahu yakan sayar da ransa akan me talaban limardatillah kenan sai aka safe talaban atilawa sai aka kaddara ta a cikin larabci wa minan nasi daga cikin mutane mai yashri nafsahu ay mai yashri nafsahu talaban limardatillah akwai daga cikin mutane wanda suke sayar da ransu su bayar da ita dan me dan neman yaddar Allah irin su tsabar sun sakankance Allah shi yake warkarwa Allah ya ba su lamba ta daya a fadarsa musamman da zai kai su aljanna sai ce wallahu ra'ufun bil ibad ni ubangiji Allah mai tausayi ne game da bayin da suke da tauhidi in dai ka rike tauhidin to Allah zai warkar da kai shi yasa annabi ayuba in ka koma bai a da muka karanta annabi ayuba sai da yayin shekaru malamai suka ce shekaru masu tsayi yana addu'ar yana addu'ar yana addu'ar bai warke ba sai da Allah ta'ala ya ga dama ya ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin muka yaye masa saboda ka ita jinya ba ta tafiya duk ƙarfin magani duk iya maganin mai magani sai in Allah ya warkar da wannan jinyar. Shi yasa wani malami a larabci yake cewa a baiti na larabci yake faɗan wasu maganganu kamar haka yake cewa inna dawa'a inna tabiba wa tibbihi inna tabiba wato inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastatibu nahab la yastatibu daf'a nahabin qad ata ما للطبيب يموت بالضاء الذي قد أبرأ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى بن malami mai hikima yake cewa inna tabiba ki sha mamakin kaddara Allah shi yake warkarwa inna tabiba kin ga likita bi dibbihi wa dawa'ihi da likitancinsa da maganin da yake iya bayarwa, consultant ne, professor ne consultant, ya iya duba jiki, a ta taruwa a gunsa, kin ga ilimin da yake da shi, kin ga maganin da yake bayarwa, har ana turere ne a kallansa, kallansa sai ya yi bukin, har appointment ake ba sannan ko? To, la ya sati daf'an, daf'a nahabin, nahabin kadi'ata, likita baya iya tunkuɗe jinyar mutuwa in har ta zo bawa. mata almudawi lokuta da dama almudawi likita da yake bada maganin sai ya mutu bidda'i lazi qad abra misrahu fi ma mada da irin jinyar da ya warkar da wani a shekara uku da suka wuce wani ya zo da irin jinyar ya bashi magani ya warke shi kuma yayi ya kure ilimin ilimin likitancin sa akan kansa dan ya warke Allah ya kashe shi sai malaka cewa mali tabibi ya mutu bidda'i lazi qad abra mislahu fi ma mada kai mamaki likita yana mutuwa da irin jinyar da ya warkar da mai magani irinsa sai malaki ci gaba da cewa matal mudawa matal mudawi almudawi fuali wanda yake bada magani mata ya mutu wal mudawa wanda ake yi wa maganin shi ma ya mutu wallazi jalaba dawaa wanda yake nemowa maganin ya kera magani a kamfanin kamfanin maganin da shi shi ma ya mutu a au ba'ahu wanda ya sai da magani ya mutu wa manistara wanda ya saya ma ya mutu duk sun mutu da maganin da mai maganin da mai sassakar magani da mai rubuta magani da mai tiyatar magani da wanda ake maganin duka da sunan maganin duk sun bata sun mutu Allah ya kasu wannan shi zai nuna miki aqidar wato allazi huwa yut'imni wa yasqin Allah shi yake warkarwa wato wa idza maritu fa huwa yashfin Allah shi yake warkarwa lokacin da nayi jinya in nayi jinya Allah yashfin shi yake warkar da ni saboda haka ku yi hakuri mata wajibi ne yanzu gaba ta kama karki je lahira a jinya jinyar da ta kai ki ba tare da kina da imani a Allah ba shine suka ce dalili na farko al-i'tiqad fit tadawi wajibi ne sai kin zan mace mai itikadi mai kudarawa mai aqida a lokacin da kike neman magani ba a zuwa neman magani gun kowa ba a zuwa kar idan ke rufe barin ba ku labari kissa true life story ya faru a nan fatasku abokina da muka yi jami'a da shi ɗakin mu ɗaya da shi department ɗin mu ɗaya da shi shi kuma malamin sa ne ya karantar da shi a FCE fatasku rijistara ne a makarantar yace malam rijistaran mu irin yaren mutanen fataskun ɗin nan ne. Me sunansu ne ba? bolawa eba boli ne ya ce kiristoci ne akwai kirista a familinsu akwai musulmai shi kuma musulmi ne suna zanne suna zanne matarsa kirista Allah sai jarrabe shi da jinya jinya an rasa ta ƙici ta ƙi cinyewa bi ma'ana ta gagara tafiya jinyar an gagara warkewa magani an gama an yi wata ran sai suka je matar tunda kirista ce sai ta ebi ƴan uwanta daga daga zumunta matan zumunta sai suka je da fasto aka kewaye shi a gadon asibiti sun zo za su warkar da shi da addu'a su ta coci da abu fasto ya gama addu'a sai ya ce masa wanda ya ce na na yi magana da ƙungiyar mu ta kiristoci ta Najeriya ta kan za a ɗauke ka za a kai ka Germany a duk duniya ba da ake gadara sai Germany ko a likitanci za a kai ka Germany za ka warke cutar an tura labarin cutar da takarrufar ɗin cutar da fayil ɗinka a can sun turo cewar za ka warke amma da sharaɗi guda ɗaya ba za mu maka wannan hidimar ba kana addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ka dawo addini na yadda da cewar annabi isa Allah ne shi ma abin bauta ne kiristanci matarsa bata gushe ba tana mar hudu ba sai ce ya yadda a bashi kalma suka bashi kalmar kiristanci ya kafirce manzon Allah daidai lokacin da ya kafircan na'am an yi biza an ba da lokaci an kawo masa biza an yi arrangement an ba da rana ranar ta zo an mar wanka an ɗora shi a gadon asibiti an yi Kano, daga Kano an je airport. Ana jira lokaci ya yi zuwa a fara shiga jirgi. Wallahi sai raye halinsa. Kafin ya mutu a cikin airport ɗin, waɗanda suke airport ɗin suka ba da rahoto saboda zuriyarsa akwai musulman. Akwai da dole a hakan suka rako shi asibitin, suka rako da shi tafiyar zasu marban kwana. suka ba da labarin da ya zo mutuwa sai ya fara burburwa yana ihu, yana cewa ya kwamma shi da na san wannan tafiyar haka ta zama mun, bi ma'ana lahira ake kallo, ba duniyar ba, ya ce da na san tafiyar nan haka take, ya ce wallahi da ban canja ba, da ban canja ba, abin da yake ta faɗa kenan da ban canja ba, da ban canja ba da ita ya koma lahira ya mutu arni. Saboda mai alkawarin Allah ne a cikin Alkur'ani. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا yace wa in ai wa ma min ahlil kitabi wa ma min ahadin min ahlil kitab kenan babu ɗaya daga cikin kirista wani arne ko ba yahudi a duniya in dai ka canja addini to wallahi baka ba ka zo mutuwa ba sai ya zama mai illa la yu'minanna bihi sai ya yi imani da annabi isa in ji wasu malamai hi suka ce annabi isa ake nufi sai ya ga annabi isa ya zo masa a tabbacin cewar ya ce masa shi ba Allah bane shi ba dan Allah bane shi baya cikin uku da suka mai da Allah sai ya gane hakan hakan ba zai mar amfani ba amma saboda haka a neman magani yar uwa kar neman magani ya miki sanadiyar fadawa halakar da babu ladan jinya kuma ga wuta kuma Allah ba zai tausaya miki ba ɗaya kenan malamai suke cewa daga cikin sharuɗa bayan aƙida akwai mai istinabul muharramat wajibi ne a neman magani a nesace abin da yake dukkanin haramun ne wata in ta gigice tun ana ce mata ki sha ruwan raƙumi tana cewa a'a ita gaskiya tana jin kyama za a tatso nonon alade za a gauraya miki daga nan an fara tafiya eh fatar kura za a saka miki a ina za a ɗauki kaza za a sa miki allurai kaza za a kawo layu kaza za a kawo kaza za a an rika gaya miki wasu abubuwa na shirka da ya zama haramun a zuba miki su akwai mutane da suka jinya aka ce ba su warke bai sai suna kurbar giya eh sai dan kurban hot giya irin mai dan dumin nan ba sha nayi ba eh wani yayana na gefe yace akramaka Allah in ce ba sha nayi ba nace mai dan dumi sunanta ne amfani da ita hot ai ba ba dumi da zafi ba sun ce duk sanyin da ake yi idan ka sha hot sai ka ji kana gumi sai aka ce masa ba za ka warke ba sai ka yi amfani da giya kana ɗan kurɓa yau da sau uku a rana kamar magani wai za ka warke shi kuma ya karɓa rika kurɓa ɗaya bayan ɗa a cikin kurɓa da yake kuma jinyar ba ta warke ba kuma ya mutu a mazaninsa na mashayi ɗan giya me aka yi babu to mutuwa jinya ta ba ta kisa amma in Allah ya kaddara miki a jinya da mutuwa to ki jinya kina mai tsarkin akida ki nesaci dukkanin magani da ke na haramun wallahu ta'ala alim bisawab malamai suka cewa ashirku mun gama da shi suka ce akwai shirka yana cikin babi na wato a tsorita da shi dole a kiyaye waɗannan ababe guda uku wallahu ta'ala alim bisawab daga ciki kuma akwai ladduban marar lafiya iyayena mata ku kuke yawan zama jinya a mazaje kuke zama jinya a yayaye da sauran dangi kuna yawan zama a jinya ba za ka gane haka ba sai ka je asibiti shi yasa ina jinjina muku mata wallahi mun sani mu maza muna da wata aƙida na kifaɗi na kirmidindin mai kunnan uwar shegu ba zagi ne ba gaskiya ce haka ake faɗa mu taurare kawai kamar ba mu sani ba amma a gefen in muka zanna kuma za mu yabe ku Allah muku albarka ka mutanen nan akwai kokari ba a gane haka sai kin je asibiti layin yara kashi 99.9 gaba ɗaya mata ne a gun in ka je layin da ake kwantar da yara ba namiji da za ka gani sai dai in ziyara yazo kashi 99.9 ba namijin da yake jinya ɗansa a asibiti. Yana nan adaba zai ɗora ɗaya akan ɗaya, ya tura hula iya goshi, ya kira mai aure fara ɗiba, yana shan lemo kina can kina kwana a asibiti. In an jima da aka kwana ɗaya ko biyu wani ma ya miki wasan ya kwana biyu bai kira ki ba. Yawa ce, wance yanayin jikin Allah sawaga, na? A ce ba a sallame ku ba ne? Ina har yanzu dai. Saboda haka, mata, ku da kuke yin jinya, akwai ababe da za ku iya kiyayewa guda biyar. Menene su? Abu na farko, akwai addu'a'u shi ne na farko. Idan kina jinya a mamaci ba kallonsa ake ba kina hawaye, ba a zama wa mai majinyaci idanu, zamanki agun mai jinya tasbihi ake a Allah. idan za ki kwana ki wuni, to ya zama in ba ziyara aka zo ana magana da ke akan majinyaci ba, ko likita ya zo yana bincikar majinyaci ba, to bakin ki rikicar bi, bakin ki ya fara subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ko ki nemi wani abu a cikin alkur'ani ki karanta, ko ki ɗauki alkur'anin ki buɗe ki ta karanta masa, ki karanta mar qur'ani. Yadda kika iya ki tsaya, iya da kika tsaya, in kin sauke ma ki ta sauka a gabansa, kina sauke Qur'ani kina tofe shi da shi kina roƙon Allah ubangiji ka warkar da shi wallahi sai ya tasiri ya warke sama da allura da consultant zai masa ba a zama a shiru duk matar da ta zanna da majinyaci ta shiru ta bata lokacin banza bata iya jinya ba kuma bata kusan ladanta da ta samu a babin tana jinya bata da shi zama ake a sa shi a gaba amar addu'a wallahu a'lam bisawab abu na biyu akwai me akwai asabaru wacce take kula da majinyaci wajibi ne sai ta lura da cewar wato haƙuri sai ta yi haƙuri da jinyarsa da wanke masa kashi da fitsari da juya shi da ire-iren irin wannan babi ne na haƙuri in kika koka kuma baki da lada eh ba a kokawa gashi nan mijinta ne fa ba shi da lafiya wallahi gashi nan ba abin da yake aikatawa sai na juya shi abin ne har ya fita a kaina na baiwar Allah baki da lada ki yi ibada Allah sauka ya Allah wannan kenan abin da kula da shi shine kula da mara lafiya akwai haƙƙin mara lafiya kamar da na ambata kiyaye sirrinsa to an zo akwai wata mata da ta jinyar ƴar uwarta ƴar uwarta babba ce ta fita a shekaru ta ma aife ta kusan aka ce ta ma aife ta dan lokacin da ita waccar yarinyar take wato shekara bata fi uku ba ba a fi shekara da yayanta ba ita kuma a lokacin wato aka kai ta gidan miji tana shekara uku ita kuma aka kai ta aka yi aurenta kaga ta aife ta kenan ko babbar yatta ne babbar yasu ne bayar Allah bayan ta gama aifa aifanta girma ya ka fara kama ta ta jinyar mutuwa jinya ce ta bace ba ta tashi ba kullun tana cikin gudawa da zawayi da wasu abubuwa haka ita kuma ta shiga yadawa ba dare ba rana uwan ta ce wallahi kullun ki ba take ne kala kaza gudawa take yi kala kaza, tai ta sumbatu, tai ta kaza, tai ta faɗin sirrinta, waranta kaza, wuraren da yake na surru in ta je cire mata kaya in ta gani, abin da yake da balayi da bai zai yi ba na al'aurata sai ta rika yaɗawa a cikin al'umma. Wannan malamai suka ce, Allah ya tsine mata. Idan kina jinyar mamaci, kina jinyar marar lafiya, ka ji hannun kai shi lahirar. idan kina jinyar wato marar lafiya daga cikin hakkinsa na wajibi sai an tare masa surru ba a faɗan me yake damunsa ba a bayyana ba ba a bayyanar da abin da yake yi na sirrinsa ko tsirecinsa ko wani abu sai in ta kama dole an shiga babi da ya shafi tattalin arzikin mara lafiya ya karye ba za a iya ɗaukan ɗawainiya ba a yi shiru a bashi a ɗaki ya mutu da jinya alhali za a iya warkewa wannan bai halasta ba to wajibi ne ki kawo report ki gaya wa mutane daga ƙungiyoyin addini musulman anguwa musulman masallatai musulman makota dan a kamar agaji in kin haka ba laifi bane amma haka kawai CED sa dada dota ta shigo ki faɗi sirrinsa to in ya warke kuma fa kai da aka ce ƙaba ne da kai ina matar kai ta gaya mana ƙaba ne da kai matar ka ne ta gaya mana ƙaba ne da kai wa ya san wani abun ita wa ya yada ita kuma ya warke to lalle a kiyaye wannan sirrin majinyaci akwai girmama shi wato majinyaci yana da siffa ta ban haushi eh inda ana jinya majinyaci yana bada haushi a mutane haushi kala uku na farko tunzulawa kina ji kina gani ya kamata ya cin abinci ya ce sai kin bashi sai fulzar ya ce ba zai ci ba a jima ki ce gashi ka ce ya ce ah wance a soya min kifi mana kana sha'awa eh kana sha'awa zaka ci ya ce eh sai ki bada kuɗi sai a soya kifi kuɗin ki ne ba nasa ba in kika dafa kika sha wahala kika gama girkawa kika kawo gashi kifin yana jin wani sai ce fita da shi fita da shi zan yi amai sai kwakwa sai kwara aman a cikin abincin ke baki ɗanɗana ba shi bai ɗanɗana ba sai ki ji kamar ki gaura marmari yana da kyau iyayena mata a girmama wato majinyaci ke ma za ki iya zama wannan halin jinya haka take wallahu alam bisawab akwai kulawa da ruhi wajibi ne ki kula ruhinsa me ruhi rayinsa abin da ransa yake so wajibi a kula da shi na farko a cikin kula da ruhin nan akwai abu uku abu na farko ki tabbatar duk irin halin da yake ciki in dai ba gushewar hankali ba sai kin mar alwala yayi sallah shine kula da ruhi bi ma'ana kin kula da addininsa wajibi ne duk lokacin da ya shiga damuwa kika ga ya burkice a jinya duk irin halin majinyaci da yake fama da shi ki kula masa da sallah yi masa alwala ki tilasta shi ki tilasta shi lalle lalle lalle sai yayi sallah ko a kwance ko a zaune ko a kishingide ko a rubda ciki a duk irin halin da zai kawai yayi sallah ya miki sallah ba a san lokacin da zai tafi zuwa ga Allah ba kuma babu uzuri akwai ta haka ko in ta yi zazzabi shikenan daga nan ta daina sallah kenan wai sai ta warke wai zazzabi Halima me yake damin ki wallahi zazzabi kin yi azhar a a la'asar a a insha ai sati na guda ban yi sallah ba sati kuma wala in ta warke ba ta rama ba jikinta yana karkarwa Allah ka samu dace Allah me kenan a cikin kula da ruhi akwai kula da abin da yake bukata mara lafiya kamar da ne magana a rika lura da yanayin me zai daɗaɗa masa harce zuciyarsa da ya samu ɗan daɗi a ransa. Na uku, tuna zikiri. Wajibi ne ki rika ambatar masa Allah a cikin jinyarsa, ko da jinyar ana tsammanta masa warkewa ko kuma rashin warkewa biyun ɗaya, to wajibi ne in majinyaci ki rika yawan tuna masa Allah. Watan ana jinyar, more wata shi ne sai ta kunna masa kiɗa majinyacin. Shi kuma ana yi sai yana jinyar yana haka, giɗim giɗim giɗim giɗim sai a ɗauki ransa a haka. kaga an samu matsala to zikirin Allah ake ambatawa ake saka mutum a ciki a sa masa zikirin Allah bi ma'ana ambatan Allah a zuba ki ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ki nemi wani abu ko alkaratun alqur'ani ko makamcin wannan ki dai riki wani abu ko salati a manzon Allah wanda ruhinsa zai rika tuna masa ubangijinsa yana halasto shi bi ma'ana kina karfafar gwiwarsa cewar Allah yana tare da shi Allah baya ta da ainihin wato ladan mai kyautata aiki wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai kuma addu'ar neman waraka wanda nayi magana a bayanta ko wajibi ne ke zan mai masa addu'a cikin abin da yake yi na waraka wallahu ta'ala a'lam bisawab saboda haka iyayena mata a yau mun shiga wata masifa wacce ce masifar katuwar masifa ce wadda jinya takan yi sanadiyarta, wajibi ne ki gane, idan mace tana jinyar jinya ta mata matar da take da communicable disease jinyar da ake ɗauka an ji wannan ai akwai wannan ko miji ya ɗauka ko majinyaciyar ta ɗauka bi ma'ana miji yana jinya da jinyar da ake iya kamuwa ki lura yana wahala ka ga mutumin da ya jinya a mutumin da yake da jinyar da ake kamuwa da ita in mutumin ya, ya- ya- ya tashi ya ɗauki jinyar ka lura Allah na wannan kariya da Allah yake bayarwa masu jinya ke ne ki kiyaye abin da ya kamata ki mu'amalance shi bi ma'ana yanzu ɗauki ciwon hanta ya daga cikin jinyoyin da ake cewa ana ɗauka ko a cokali a abinci a menene a yawu a gumi a mu'amala rirriƙe shi da kai jikinsa da sauransu to don yana jinyar ba a jefar da shi wallahi tallahi duk jinyar da aka ce ana kamuwa da ita za ka samu kashi casa'in da tara a cikin ɗari waɗanda suka yi jinya da ji- a mutanen da suka yi wato suke da wannan cutar da ake kamuwa da ita wallahi sai sun ƙara jinyar ba su kamu da jinyar ba Allah yana ba su kariya saboda dan Allah ake yi ki lura haka ne tarin fuka tarin fuka take yi idan tai tari ɗauka ake yi likita ya ce lalle sai an toshe hanci an yi menene an duk wallahi tallahi sai ka zauna kana masa magana yana tarin yawunsa ma yana shiga bakinka na rantse da Allah baka ɗauka ba ba ina nufin cewar kai hakan bane a in kai kar ba a guje wa majinyaci kar a guje masa duk irin jinyarsa kar a guje shi Allah yana ba da kariya a wanda yake jinya a ɗan adam wallahi jinyar ba ta kama shi yawanci mu dai mun ga haka wallahu alam bisawab to ina ga na zo gaba sai wasu tambayoyi da ake da su a hannu abinda na ambata ne daidai daga ikon Allah ne wannan na kuskure kuskure kuma siffa ta ce lazima ta har abada Allah ka ba mu ikon gyarawa gabanin mutuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa alaikum assalam. Malam muna matuƙar godiya ƙwarai bisa karantar da mu da kai Allah saka da alkhairi. Kuma muna baka haƙuri saboda mun mata kakka a matsayin mu na manyan yayu. Kana cin wani darasi baka katse ka don ka zo ka amfanar da mu a wannan lokaci. tabbas muna godiya hakika an mutunta mu kuma an karrama mu an nuna mun isa Allah saka da alkhairi sai a shaurara malam wannan wata baiwar Allah ce ta ce don Allah a ja hankalin mutane akan roƙon amana don akwai wata aminiyarta ta ci amanarta ta zo gidanta ta gaya mata sirrinta kuma ta sai mata amana ne karki ga kowa tabbata ta dinga yada sirrin nata har abin ya da kunnanta ta ce don Allah malami ne hukuncin wannan matar
Wato na farko ita kanta mai tambayar Allah ya mata albarka. Ita kanta mai tambayar Allah ta'ala ya mata albarka. Wanda suka ji tambayar Allah musu albarka. Wanda ya karanta tambayar Allah masa albarka. Ni da nake ƙoƙarin ba da ansa a tambayar Allah ya mun albarka. Na'am, ansar ta ita ce, na farko abin da mata za ku gane shi ne, ita amana ba sai ka ce, na baka labari amana ba. Amana, an ɗauke ta da wata manufa, wai sai ka ce wa amana ita ce amana, a'a, duk zancen da aka ware ka aka gaya ma kai kaɗai a surru, to in ka bayyana shi ya zama ya kaci amana. Sannan malamai suka ce ita amana gada ce, wa hunaka jisrun ala jahannam akwai gada da ake ɗorawa a kayin wutar jahannama wacce ita ce siraɗi da zaka wuce ka shiga aljanna akan siraɗi akwai gate gate kamar gate ɗin central ɗin nan to akwai gate gate gate da ake in kai tafiya mai nisa ka samu gate ɗin sojoji to in kai tafiya mai nisa akan siraɗi in ma kana tafiya daidai ibadar ka ta karɓa gun Allah to zaka riski gate ɗin mala'iku suna checking a cikin cakin-cakin da ake na farko suka ce akwai ɗin amana a jikin siraɗi gabanin shiga aljanna. Wallahi, layu jawizu ha, ba mai tsallake wannan sai wanda aka ba shi amana ya riƙe amana nan bai tozarta ta ba. In dai ka tozarta wannan amanar, wato mala'iku su jefa ka cikin wuta ne akan siradi wallahi ba ka shiga aljanna ba wasu malamai suka ce musamman Imam Al-Qurtubi a cikin Tazkira fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yake cewa akwai kugiya a kai a gefen wuta a gefen siradi kugiya ce kamar ta kamun kifi wacce take kado duk mutumin da duk mutumin da ya ci amana ita kuma ita take take kadewa tana jefa su suna fadawa hannun hagun da dama saboda haka wannan mata da ta ci amana tana da option guda ɗaya in tana nan gun to ta yi maza maza ta koma gun wannan mata da ci amana ta tozarta ta ta roƙe ta ta yafe mata in ba haka ba wallahi ba ta tsallake siradi ba ke kuma aka zo miki ki yi haƙuri an riga an bayyana ki yafewar da zaki sai ta zama duk ibadar da kika yi a duniya ba ta karɓi ba wannan yafiyar sai ta miki sanadiyar aljanna Allah yana son mai yafiya saboda siffarsa ne mai yafiya Allah ka yafi mana
malam wata tambaya ce tun wancan satin aka aiko ta ce malam mutum ne yake nema na da aure to amma in ya zo wajenmu kuma har an sa mana lokaci yana ƙoƙarin taɓa jikina malam zan ga da'a wannan auren koko ya zan yi
Na'am, an dai ji tambayar. Kuma har an sa rana, wai to za ta yadda a yi wannan auren? Na'am, za ta yadda in tana son sa. In ba ta son sa ba shikenan, me yasa? Saboda wannan bai nuna cewar shi fasiki bane. An gane wannan? Wannan abu ne wanda bai dace ba, kuma baya daga cikin sharuɗa da za su ce cewar ba za a aure shi ba. Ƙa'ida ta musulunci ake bi, ba ƙa'ida ta jahilci ba. yana ƙoƙari bi ma'ana bai taɓa jikinki ba. Ke nan kina kallonsa a mazanin ya yi ƙoƙarin a mazaninsa nan fasiki ko mutumin banza. E ƙwarai ya yi kuskure a musulunci? Ɗaya kenan sannan auren keke ne ma an sa rana an sa lokaci. Ki zame ki ce ba kya son sa don wannan to ba hujja ba ne sai dai in ba kya son sa to kuma la ikraha fid din. Musamman ma aure ba a tilastawa a kayansa. In kin yarda da addininsa zaki aure shi fa ni'ima. In ki ce kin fasa kina da damar iya fasawa. amma ki sani wannan ba dalili bane da zai shar'anci cewar ba ba wato ba za ki aure shi ba wallahu a'lam bisawab me yasa barin sake bude tambayar da yake gane ta abin da nake fi nufi da wannan wannan baya daga cikin sharɗin da suke rushe aure a musulunci babu baya ciki sai dai kawai kiman nasiha tsakaninki da shi nasiha ne amma baya cikin sharɗa da suke rushe aure amma in a ranki ba kya san safani ma za ki haƙura da shi amma in ka'idar musulunci kika nema kamar da kika tambaya to don kin aure shi ba laifi bane tsakaninki da shi nasiha kawai kokari yake yi wani kuma ke ma zaki iya yi tunda ke ma kina da shedan ke ma kina da shedan shi ma yana da shedan waye annabi a cikin ku babu ato wani ma in yazo kika kore shi zai iya shi kuma ba ma haka zai nema ba sai nema zai zina da ke shi kuma ya wuce gona da ina da iri to saboda haka in kina son sa ki aure shi in ba kya son sa kuma sai ki haƙura da shi amma baya daga cikin dalilin wato rushe aure wallahu alam bisawa
malam mai wannan tambaya ta ce don Allah malam ina so a gamin wace addu'a zan idan zan fara sallah domin shaidan yana zuwa kusa da ni har yana sa ni kabli ko ba'adi to malam ina so in san addu'ar da za a koya min don idan zan fara sallah wani abin ya fita a jikina
wannan fa makaranta ta zuwa ta samu wasu ta nemi hisnul muslim akwai du'aul istiftah addu'ar fara sallah an gane wannan addu'ar fara sallah yana taimakawa wurin rage suwasuwasi kwarai da gaske in zaki fara kike Allahu akbar kike niyya to kafin ki fara karatu manzon Allah yakan bude karatun da addu'o'i wani addu'o'i siga kala kala ya kawo shi a hisnul muslim ki nemo ta ta rubuta miki sai ki ka koya wallahu alam bisawa
malam sai masu tambaya masu addu'o'i kala-kala. Mala wannan ta ce da Allah tana so a sanya ta da ‘yan uwa musulmi sanya ta cikin addu'a saboda matsalar take samu a gidan aurenta abin ya yi yawa ta kowane ɓangare tana samun matsala don Allah sanya ta cikin addu'a Allah warware mata wannan matsala. Sannan akwai ‘yan uwa da dama da suke buƙatar aure musamman bazara da ‘yan mata a sanya su a cikin addu'a Allah ta'ala ba su mazaje na gari. kuma malam kamar inda kullum muke faɗan an zo wannan karatu akwai ƴan uwa da dama da suka rasu musamman iyaye mata da muke tattara su a wannan waje wasu Allah ya karɓa rayuwarsu kafin zuwan wannan azumi a sanya su a cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu mu da muka rage malam a sanya ma cikin addu'a Allah ta'ala sai bai kyakkyawan ƙarshe akwai kuma wacce take neman addu'a mu mijinta da san sauran duka masu buƙatar addu'a kuma ita kanta ƙungiyar Fonwan malam a sanya su a cikin addu'a saboda kokarin da suke yi na tallafawa marayu da sauran abubuwan da suke tasowa kuma kamar yadda suka faɗa jiya ma wata ta san ta zo don taimaka marayu to za ta iya baiwa su shugabannin fanwan don muna gabar kusan fada abinci da kuma kayakin da ake baiwa marayu su ɗinka kuma bayan Allah to akwai a har kasa na wadda jiya malam aliyu sa'id ya kama da littafai kuma dama an faɗa ba masu ya kawo ba amma a kullum tafan da aka sa a jikin mashin ɗin nan sai wata ta ɗauki to ta sani sata ta yi sata ta yi kowa ta ce ta ɗauki littafai a jikin mashin ɗin nan sata ta yi ko ta dawo da su ko kuma sati mai zuwa za mu yi addu'a a zo gun karatu ki sata wannan ba daidai ba ne ba wallahi ba daidai ba ne to kina so ki karanta littafin kuma ki amfana kenan in kin karanta ba zai wala ki amfani wallahi tunda sata kike yi barauniya Allah sawaki Allah sawaki wacce ta aiko tana nema kuma to na wani mu ma an sace balle wanda za a samu sai ki hakuri wala sai mana addu'a
insha Allah gabanin ne addu'a an ambata mun cewa akwai da dattawan da suka mumutu anan suka rarrasu Allah musu rasuwa daga bara azumin bara zuwa bana to za mu musu addu'a insha Allah. Sannan zan ɗan ɗora magana gami da abin da ya gabata gare ni na wannan mata da ta yi sata ɗin. Ni a gona ba zan ce mata ɓarauniya ba, ɗan kere ɗaya zan sassauta mata, don Allah, anti mai ɗaukan kaya ba izini, kin gane, anti mai ɗaukan kaya ba izini, e, ki haƙuri ki ɗan saka shi a leda, ki ɗan faki idanu ki je hoshi ta katanga, e, ba komai an wuce an wuce gon insha Allah. Kin ji anti? Allah saka da alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ubangiji muna tawassuli da waɗannan kwanaki guda goma sha biyu da aka yi a cikin Ramadan ya Allah da tasbihin da aka yi a cikin kwanaki goma sha biyu na Ramadan Allah da Qur'anoni da aka sassauke tilawa ya Allah na kwana goma sha biyu na Ramadan Allah da istighfari da aka yi a cikin wannan lokaci na Ramadan, Allah da hailala da salati da kabarbari da aka yi ya Allah, da aikin da'a dukkansa, Allah muna tawassuli, ya Allah, duk wacce take da damuwa ko yake da damuwa musƙala zaratin a cikin ransa, Allah ka san menene Allah ka isar masa. Allah ka isar masa wannan damuwa. Allah damuwa a fadar ka take, Allah halittar ka ce damuwa, Allah ka tafiye da damuwar kowanne ɗaya daga cikin ya Allah. Allah duk wanda yake da bukata musƙala zaratin a ransa, Allah bukata biyan bukata halittarka ne ya Allah, ya Allah, kai masa maganin wannan bi ma'ana ka biya masa bukatarsa ya Allah, Ubangiji muna tawassuli iyayenmu da suka mutu, wato a cikin mata da suke tare da mu anan da wanda suka mutu a baya, ya Allah, musulmai Allah ka musu rahama, Allah ka kai musu ladan su cikin aljanna. Wani abu da yake burge ni shine, wanda suke zuwa wannan gun sun saba duk shekara in kwananta ya kare yanzu haka ana nan an tada su, suna jin wannan wa'azin kuma ana ba su ladan su. Allah ka tabbatar da mu akan aikin alkhairi ya Allah. Ubangiji ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ƴaƴan da muka haifa Allah ka sa musu albarka Allah ka shirmar da ƴaƴayenmu ya Allah wacce suke da wanda suke da ciki Ubangiji ka sauke su lafiya ya Allah ka sa abin da suka haifa su zan salihai kuma amfani su zan masu amfani a nan duniya ya Allah ya Allah wanda aka haifa wanda ba su da aure Allah ka aurar da su Allah wanda suke da auren Allah ka daidaita tsakaninsu da mazajensu Allah ka ba su yalwa idan suna cikin kunci in suna cikin yalwa Allah ka sanya musu albarka su ji daɗin yalwar ya Allah ubangiji ka ƙara mana lafiya ya Allah majinyatanmu Allah ba za mu manta da su ba muna tawassuli wanda suke asibiti da gidaje suke jinya Allah ka warkar da su Allah mu da muke tafiya kamar muna da lafiya Allah in akwai jinya da take lallaba take neman shiga jikinmu Allah ka mana maganinta Allah ka mana maganinta Allah karka jarrabe mu da jinya da zamu zama abin tausayi sai an nemi agaji ya Allah Allah karka jarrabe mu da jinya da sai mun zama abin tausayi a ban ƙasa ya Allah. Allah wannan ƙasa ana fama da kinnafas ya Allah. Allah ana fama da masu kashe al'umma. Hatta na a cikin watan ka na Ramadan, Allah da kai girmama shi. Allah ka mai da shi wata wanda ya fi kowanne alfarma. al mutane suka kame daga barin dukkanin aikin alfasha saboda watan girmansa Allah a cikinsa ba a gushe ba ana kashe ƴan uwanmu Allah ka mana maganin wa'annan ƴan ta'adda Allah ka rusa su Allah ka ɗaiɗaita dukkanin wanda ke da hannu a ciki Allah bai tare ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
Bala, bala kan dai. Na ɗauko ta.